بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka masallacin da ke daura da gidan alhaji sale mai langi a nan unguwar buba shango a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darsi cikin littafin mulki tabu tauhid littafin babban malami a sheik muhammad bin abdulwahab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yinin lahadi wanda yau ya yi daidai da goma sha biyar ga watan biyar na musulunci watan jima da nekula hijira yau na da shekara 1446 goma sha bakwai ga watan sha ɗaya na shekarar miladiya 2024 idan masu miliya ba su manta ba a makon da ya gabata malin ya mana karatu cikin babin da Allah ta'ala yake cewa a yau shiri kuna mala ya tsaruku shai'an da kuma kulaku mun karanta wannan babi har mun je ƙarshensa cikin ikon Allah a yau kuma za mu tashi babin da ke biye da shi a shafin littafi na 31 wannan kuma shi ne darasinmu na 12 a cikin wannan littafi insha Allah shafi na 31 inda malik ya ce babu wani babi qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala da yake cewa hatta iza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqq وهو العلي الكبير سورة السبع آية من نمبر 23 حتى سكتير لغاية har lokacin da fuzza an kulubihi aka fidda wannan firgici daga cikin zukatansu ƙalu ma za ƙala rabbuku ƙalu suka ce aka ce da su ma za ƙala rambuku mai ubangijinku ya ce ƙalul haƙ suka ce ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwa al'aliyul kabir ubangijinmu shi ne al'ali maɗaukaki alkabir mai girma to wannan aya akwai maganganu kusan guda biyu a cikin maganganun da malamai suke akanta wanda wannan guda biyun su ne suka fi a rinjaye ko suka fi ƙarfin dalilai magana ta farko suke cewa kan mala'iku ayan ta sauka wanda akwai hadisai da za su goye bayan wannan wasu kuma suka ce a kan mushirikai lokacin da mutuwa ta zai ke musu kamar da imam al-bagawi ya kawo a cikin tafsirinsa iya uturas yake cewa wannan aya ta sauka a kan mushirikai lokacin da sa ga mala'ikan mutuwa za su firgici shiga cikin ɗimuwa to can in tsoron ya sauka sai mala'ikan ya ce da su ma za ƙala rabu ubangijinku me ya ce da ku game da bauta a duniya me ya ce da ku ya ce ku bauta masa shi kadai ya ce karku yi shirka karku yi tarayya karku yi kaza ya ce buɗe ba ke ce ƙarar haka babu shakka ubangijinmu gaskiya ya faɗa kuma ubangiji shi ne al'ali al'kabir maɗaukaki mai girma kaga sun ba da amsar da ba za ta yi musu amfani ba domin sun zo gargarar mutuwa dama shi tuba idan mutum ya zo gargarar mutuwa to Allah ba zai ta mutuwa sawa an gane ku in har mala'ikan mutuwa ya zai kiwa ɗan adam to Allah ba zai ta mutuwa sawa iya cikin abin da malamai suke cewa dalilin ma da yasa Allah bai karbi tuban fir'auna ba fir'auna bai ce ya tuba ba har sai da ya nitsi a ruwa tabbas halaka ta zo masa a lokacin ya ce ya yi imani da wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi iya cikin musulmai sai allah ta'ala ya ce da yi al'ana fir'auna kai he yanzu kuma he yanzu kaga a lokacin ya zo gargarar mutuwa yasa hadisi ya tabbata masala ke cewa sallallahu alaihi wasallam inna allaha yaqbalu yaqbilu tawbatal abdi ma lam yughargi Allah ta'ala iya karbar tuban bawa matakar bawan bai ji gargarar mutuwa duk tabargazarka da kwamacalarka in dai zuciyar tuban ta zo maka tuba to Allah zai karbi tubanka yasa a wacin ayar yake cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yace a faɗa muku waɗanda kuka tara zunubai da yawa zunubi ya muku yawa kun sha tafi ƙarfin cikin sai Allah ya ce a faɗa muku la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗaya ne tsammani game da rahmar Allah. An fahimta? Allah kuma ya ce shi ne ya gafirin zunuba jami'a, shi ne mai gafarta zunubi gaba ɗayansa. Duk Allah iya iya gafarta shi, kuma shi ne mai gafara shi ne mai jirgi. Yasa duk wanda aka haramta masa tuba to Allah bai soke rahama ba ne. Amma duk bawan da Allah ya nufe shi da tuba, kai ba daidai ba ka tuba, kai ka tuba ka tuba, to Allah iya son ka da rahamani ana fahimtar wannan to da mushrikai mala'ikan mutuwa ya zo masa mushriki aka tambaye shi mai ubangijin kai faɗa bayan tsoro ya sauka ce ubangiji na ya faɗa gaskiya to wannan amsar da ya bayar ba ta amfane shi ana ganewa to wannan shine kauli da ɗaya daga cikin abin da malamai suke faɗa game da wannan aya kauli na biyu shine mala'iku duk lokacin da Allah ta'ala ya zartar da wani hukunci a bayan ƙasa ai kaza Allah ya zartar cikin mashi'arsa to sai mala'iku su fada a sube su suma domin girma Allah wanda zai fara ɗagowa daga cikinsu shine mala'ika jibril idan ya ɗago sai sauran mala'ikun kuma suna tambaye sa ma za ka da rabu mai ubangiji ya ce sai jibril ya ce qarul haq ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyul kabir ubangijinmu ne madaukaki mai girma ana fahimta to wannan kauli ne biyun akwai hadisi da malai ya kawo karkashin sa hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da shi sai malai ke cewa fi sahih an Abi Hurairah ya inganta cikin littafin Bukhari daga sahabi Abu Hurairah Allah ta'ala ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kare ce idza qada Allahu al-amra fi sama idan Allah ya zartar da hukuncin sa a sammai yace kuma a magana akwai maganganu guda biyu kan cewa akwai budget da Allah yake a shekara wan suka ce a lailatul qadr ne ana ganewa lailatul qadr Allah sai duk abin da za a yi a wannan shekara a wannan daren za a zartar da shi wasu kuma suka ci a daren sha biyar ga sha'aban watan yanzu muna abin da jimadar kula jimadar akira rajab sha'aban watan dam da ramadan ana gani kuma rajab ko sha'aban idan yan sha biyar ta wannan daren sha biyar da allah yake zata da hukuncin shekara gaba wani zai yi arziki wani zai talauci za a yi fuwa ne wani zai mutu wani zai sauka kan kujerarsa wani za a yi by election ya koma wani ba zai koma ba wani zai diddai duk abin da zai faru wani zai aure wani zai saki matarsa wani zai aihu wani zai nemi duk abin da za a yi shi ne ma'anar fiha yufrahu kullu amrin haqi a wannan dare Allah yake zartar da duk abin da za a yi na shekara yasa ka san lokacin da Allah yake budget sai ka miƙa fayil ɗinka kafin haifar da in kai sa sai a yi da kai ana fahimta kana buƙatar wani abu abun Allah kaza ne buƙata ta Allah to kai gaggawa ka ka miƙa wannan buƙatar idan kai sa a lokacin da Allah zai zartar da wannan bajet din siyasa da su ana gane ku to duk lokacin da Allah ya zartar da wannan umarni a sama darabatul mala'ikatu bi ajnatiha bi ajina bi ajina bi ajinatiha sai mala'iku su buga fukafukansu a ƙasa ajini hatiha su buga fukafukansu a ƙasa kad'anan li qawli musuna masu kaskantar da kai game da faɗin Allah ɗin ka annahu silsila ala safwan kamar ka zuba sarka chain akan dutse ai zaka ji carar saka to haka za su zubar da fukafukan su a ƙasa su kwanta an gane ko yankuduhu Allahu zalika hatta idza fuzza an qulubi suna wannan kwancin asume har sai Allah ta'ala ya janye wannan tsoron daga cikin zukatansu tsoro ne zai sa su faɗi din in ubangiji ce kaza za a yi kaza ne zai faru kaza ba zai yi ba wannan umarin da yake zartarwa gaba ɗaya su tumi a lokacin in Allah ya zare tsoron daga zukatan sai su farka kuma shine ta iza fuzya an qulubi daga an zare firgicin daga cikin zukatansu qalu ma za qala rabb sai suna tafiyar yan uwansu me me ubangiji ku yace me ubangiji yace me ubangijin mu yace qalul haq waɗanda aka tambaye sai su ce ubangijin ya faɗi gaskiya wa huwa al-alil kabir ubangijin mu shine al-ali madaukaki al-kabir mai girma ana gane ko fa yasmauha mustariqu sam shikenan akwai aljanu kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljanu suna hawa juna tun daga ƙasa ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya har su je sama da yake so Allah ya ba su shakalin su za su yi haka ne su dinga hawa juna wani kan wani wani kan wani har sai sun je sama idan sun je sama idan mala'iku suna tattaunawa da junansu mai ubangiji ya ce ai ya ce za a yi damuna kaza ubangijinmu ya ce za a yi kaka kaza za a yi rani kaza za a yi kaza mala'iku suna tattaunawa junansu abinda Allah ya faɗa to idan sun hau sun hau sun hau sun je can sama sai mala'iku sai shedanu shedanu sai su ji wata kalma da mala'iku suke bada a junansu ana bayyana da can shedanu suna wannan amma zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya sa tauraro sai ji in sun hau sai tauraro ya je ya harbe su su zube gaba ai koyin zaka ce ganin lokacin da daddare za ka kama wani hasken abu tar haka me farfatsun wuta to duk inda ga wannan abin to shedanu su fara hawa za su yi sama sai Allah ta'ala ya tuwo wannan tauraron ya je ya cinye su gaba da ya kone su shi ne Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul jinni ai a wanda yake cewa waje Allah rujuman lishayatin wa a'tadna lahum azaban sahih an gane ko waje Allah wala kad zayyana sama'a duniya bi masabiha sai ce waje Allah rujuman lishayatin hakika mun yi wa sama saman duniya alu da taurari kuma wannan taurarin sai muka sa wanda ga cikin rojuman kamar abin jifa ga shedanu ana fahimta in sun hau sun hau sai a sa wannan taurarin ya je jibi su ya harbi su gaba ɗaya su gode amma kafin zuwa annabi mamuru suna hawa idan sun hau sai je su jiyo magana sai su yi ƙasa wa na saman ya faɗa na ƙasarsa na ƙasarsa na ƙasa har zuwa na ƙasa shi kuma na ƙasar sai je ya samu boka ko matsafi sai shi to ga abu ya faru akwai abin da zai faru a shekara amma ba zan faɗa ma ba sai ka ce ba za ka yi kaza ba sai ya fi da daga musulunci ko ba za ka yi sadar la'asar ba ko ba za ka yi wankan janaba ba ka za ka yi ta zama da janaba a jikinka ko ba za ka yi sallar juma'a ba ko za ka taka ƙur'ani duk wani abu da sai ya ɗora shi a kan abin da zai bar musulunci idan ya yi masa ɗa'a ya ce zai yi to sai bokan ya faɗa masa sai shedanin sai ya faɗa bokan wannan magana kalma ɗaya da ya jiyo daga sama amma sai haɗa ta da ƙarya guda ɗari ana fahimta sai cakuɗa gaskiya ɗaya da ƙarya ɗari ya sa watan daga cikin wannan ɗayan gaskiyar da take faruwa sai ake ganin bokaye suna abu kuma iya barno to kafin boka ya faɗi magima bai san wace magana ce ta daidai ba rajaman bil ghaibi ana fahimta to wannan shine a maliki cewa anan har lokacin da a wannan mustariq usam masu sata ji su hausa jiyo wa mustariq usam masu sata ji haka za ba'dhu fawqa ba'd sashen su iya hawa sashi su shi da roke ba'dhu ba'dhum fawqa ba'd suna hawa suna hawa juna ana fahimta wasabuhu sufyan bi kaffihi fa harratuha sai sufyan yake gwadawa yanda suke hawa juna da hannunsa haka hawa suke wani kan wani wani kan wani wani kan wani har sama an gane ko wa yuzayyid baina asabi'i sai yake kwatantawa da yatsun hannunsa fes ma a kalima idan waɗannan shaɗanu sun hau sama sama hezio kalma guda ɗaya fayuliki ha ila man tahta wanda ya fara jiyo kalmar na saman ƙarshen da ya jiyo abinda mala'iku suke tattaunawa a sama sai ya faɗa wa na ƙasa da shi ana fahimta shine fayuliki ha ila man tahta sai ya faɗa wa shaɗan da nake ƙayyace ƙasa da shi sun mai yulki al'akar ilaman ta hata shi ma ɗaya sai ya faɗa wa na ƙasa da shi hatta yulki ha har sai sun faɗi wannan kalmar zuwa ga alalisa da sahir auƙaul kahi he zo a faɗa wa boka ko a faɗa wa matsari ana fahimta ai mun jiyo daga sama cewa a shekarar nan jam'iyya kaza ci zace mulki an gane mu ai a mun jiyo a saman nan ai abu kaza shi zai faru his kawo wannan tallar abun bokai sai muna da hajar gaibu da muka jira daga sama amma ba za mu ba ku ba ba za mu sanar da ku ba sai kun yi alkawarin mana kaza shi da ce kuka je ka kashe mutum ko mutum ya je ya yanka jariri ya zazzage jininsa a ƙasa ko ya raba ƙur'ani biyu ya tattaka gefe da gefe duk irin wannan wallahi sun matallahi duk masu aiki da bokaye da aljanu a irin wannan tsarin suke shi ya sa ba ma a ce musu wani malam ba a su musulunta ake bukata ba duk mai aiki da aljanu wanda mutane suke tururuwa gunsa yake faɗa musu magana ta bugun ƙasa ko sanin gaibi wallahi tallahi sai boka ya shi ɗan sun ɗora shaka ana ganewa ba abin sha'awa ba ne ba abin sha'awa ba he sun fita daga musulunci gaba daya he sun yi wani abu wanda tabbas fita daga musulunci sai kuma bokayen su kulla he a shaidarin su kulla alaka da su kuwa duk abin da suke so sai wani shaidan ji su an kawo karawa ne wallahi ya kawo boka karan wani ya dame shi wani ya shige mai gaba to sai bokan ya ce ya kake so a yi da shi a kashe shi ko a haukata shi ko a yi kaza idan ya faɗa masa abin da yake so shi ko bokan da sai su yi magana da shedanu sai su shedanu ne su wasu abin da yake wani a haukata shi wani a kashe shi wani a wagautar da hankalinsa haka shi kuma shedan ya ce na yi alƙawarin zan je na yi ma kaza to kai ko me za ka yi ya ka faɗa min abin da za kar ka yi kaza a musulunci ko kar ka yi kaza wannan duk shi ne aikin bokaye da matsafa shi ne aikinsu menene kuma abin shawa ga wani duk boka da ya cika bokan na gaske wallahi ba ya sallah wani haka zai dinga zama cikin janaba ba zai wanka wani haka zai ɗauko jini ko jinin al'adar mata a dinga rubuta ayin ƙwar'ayi da shi ƙasantar ba ta faruwa ba amma don tsaba tushewar basira sai ga wa'ansu daga cikin musulmi har ma suna kiran kansu da ahalin suna kuma suna mu'amala da bukai kuma ya faɗa ma magana ka masa ɗa'a kamar faɗar annabi masa ɗa'a akwai wanda in ya je wajen bokan bokan fa zai ce to shikenan nan gaba da baya zaka shiga gida kar ka shiga da gaba kaga ya mai da shi mota ce wala ce da baya zaka shiga gida kuma wala da baya zai shiga ko an ka fito ga gawa ne ga gawa mutum mai siffa kaza ka koma gida kan ka fito kuma wallahi ba zai fito ba ko kuma rana kaza kar ka fita tun safi har yamma kana gida kar ka fito ko kuma a nemo kaza iri kaza ayi kaza ko ga wannan sai dare ya raba can karfe ɗaya ko karfe biyun dare ka fita ka samu tsakiyar titi mahaɗa hudu ka tsaya a nan ka yi ka yi tsirara ka yi wanka wallahi tallahi ka tsaya yasa wannan shaharar a duniya ba abu ne ba bace duk wanda ga ya shahara ya cika ido in dai ba imanin gaske gare shi ba wallahi tallahi irin wannan hadiri kuma 'yan siyasar mu illa marahimallah wallahi su matallahi 'yan siyasar waɗannan 'yan siyasar ta muku wannan abin da nake faɗa ku wallahi sai wanda Allah ya shiga sa cikin su amma ka so dewa sun dilbe a wani harka ka so dewa wallahi sun dilbe so daga wannan shine hadari duk mutumin da zai mu'amala da aljanu da shedanu wallahi sai ya bar musulunci wallahi sai ya bar musulunci ana fahimta to wannan shine abin da shedanu su su dauko kwangilar wannan su faɗa bokaye da matsafa ko mai ta'ammuli da bokaye da matsafa a dinga faɗa masa magana wata irin haka za ka ji kai mai hankali in ka ji magana ma ka san cirme ci hauka ce amma shi da yake hankalinsa ya narki a gunsu iya ganin ba zai iya komai ba sai da su sai je ba su kulawarsa he ba su dukkan wata wani wani kula da su da lura sai je ba su dukkan abin da suka faɗa masa wallahi ba zai musu musu wannan shine abin da mafi yawan shugabannin ku suke mafi yawan ƴan kasuwar ku mafi yawa haka suke mafi yawan shahararrun mutane daga cikin ku mafi yawa haka su suna hada alaka da bokai kowa ne wallahi ko hada ido ba a yi da shi in ka hada ido da shi zaka ji wani iri bokaye ne to kai dan adam ake hada ido da annabi ba balanta na kai kuma haka bane wallahi wanda ba za ka iya haɗa ido da shi ba wallahi iya harka da boka ne kowa ne zai iya rikicewa ya koma kaza duk aikin shi ɗan ne duk ba abin sha'awa ba ne ko ba za su mai wannan ba sai ya musu alƙawarin ya bar addinin musulunci ana fahimta Allah ke yi wannan shine abin da malai ke faɗa dake cewa har su zo su faɗa boka ko matsafi ala lisani sahir aw kahin farubama adrakahu shihab qabla an yulqiha kafin yazo ya fada abokan wani lokacin sai a ciro wannan tauraron hini shihab mai hasken nan sai je tarwatsa shi gaba ɗaya kone shi an gane ko fa yakdhibu ma ahami akdhiba idan ya taho da wannan kwaya ɗayan abin da ya ji mala'iku suna fada a san ji kwaya ɗaya idan ya taho in ya fada aboka wannan kalma ɗaya sai hada ƙarya guda ɗaya akan ta shine mi'a kadhiba ya fada mai gaskiya da ya ƙarya ɗari ya cakuɗa ya fada masa an gane ko fayuqalu alaysa qala alaysa kad qala lana yawmu kaza wa kaza hisna cewa ban fada muku ba a rana kaza da kaza ban ce kaza ban ce kaza ban ce kaza fayasbiqu tilka kalima allati sumi'at min as-sama sai su gaskata wannan kalmar da ya jiyo a saman ta gaskiya sai a gaskata ta amma sauran duk ƙarya ne ba za su yi ba sai dinga buga masa misali da abin da ya ji a sama shi kadai zai buga misali a kanta amma duk sauran taran gaba ɗaya ƙarya ce ba wani misali da zai buga wa kanta kuna fahimta to wannan shine hadisi na mafaɗa kun ga ta iza fuzya an qulubihim sai fassara akan mala'iku idan Allah ya zartar da hukunci za su fada su bi in Allah ya janye tsoron daga zakatansu kuma yi su barka sai na tambaye jibril alaihi salam me ubangiji ya ce me ubangiji ya ce to tattaunawa da suke a lokacin kuma shidanu suna hawa suna tafiya sama idan suna wannan tattauna ai ubangiji mu kaza yace ai kaza yace ana fahimta abin da suke faɗa mala'iku a jikin su ai ga abin da Allah ya ce ga abin da Allah ya ce sai shidanu suna hawa sai su can sama sai su ciwo abin da mala'iku su faɗa idan sun je su yi kasa kuma su hambuka su faɗa musu amma zuwa manzon Allah kuma sai aka turo waɗannan shihab din waɗannan taurari masu kama da bomb idan sun hau sun hau sun hau sai kenan sai shi yi wannan taurara sai ji jefe su sai su faɗi su su kone wani ya karye wani ya kone wani ya mutu ya sa mazan Allah ya koya mana duk inda za ka shiga duk inda za ka ji in ka ce a'udhu bi kalimatin lahi ta matu shari ma halaka to mazan Allah ce har ka bar gumba abin da zai shirya ana fahimta ko guka sauka ko mota ta sai da kai a jeji ka tsaya ko tsugunno za ka yi ko zagaya za ka yi to ka ce a uzu bi kalimatin lahi ta mata mai shari maka don wani lokacin waɗannan shaɗanin da wannan taurara yake jifansu to wani zai faɗo a kare inda ya zube to ba zai tashi ba idan ka je ka taka shi kuma sai kenan sai ke maka da bala'i amma ina karanta wannan azakarin to babu ne wani zai makance wani zai sume wani zai karye to duk suna hura bai haka ba su iya tashi wannan tauraron ya musu illa to idan ka je ka yi musu kai ba a zakar to ya cutar kuma ta shafe ka wani ji ya faɗi wani baya ji wani idansa ya lalace wani paralyze wani kaza duk wani lokacin aljini ake haikewa sai su cutar da ɗan ana fahim ana fahimta saboda ku da iyalanku ku koya musu wannan asaka kuma duk wani mazaunar ƙazanta to shi ɗari suna da alaƙa da kamar banɗaki kamar bola kamar gunda ake yanka dabba kwata duk shi ɗari suna da alaƙa da wannan ana fahimta kuma shaidanu a galabiya suna fitowa dab da faduwar dab da faduwar rana suna fitowa ya sama ya ce ana ce yaran ƙasa da shekara goma karku ba suna fitowa wajen lokaci ku dinga kame su a gida dab da faduwar rana dab da kiran sallar magariba to yaran ka daina aikin su su daina fitowa wasu ana fahimta in ma dole ne za su fito to a bari sai rana ta gama faduwa an fara alamar sallar isha za su iya fito amma ta fito wannan faduwar rana dukkan fitowar shi dan ana fahimtar wannan maliki cewa wa annawas bin sam'an daga sahabi nawas bin sam'an radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada allah an yuha bil amr idan allah ta'ala yayi nufin zai wahayin wani umarninsa takallama bil wahyi Allah zai magana maganan wa'ayi akhazati samaa minhu ra'adatan sai sama ta dau girgiza ta dau tsawa inni ra'ada shadida ta dau abin nan rugugi sama za ta dauka an gane ko kaufan min Allah abba wajal ita ma sama tana tsoron Allah in Allah zai zadda da hukunciya ta sama ta girgiza ta tsorata ana ganewa fa iza sami zalika adu sama idan mutanen sama mala'iku kenan suka ji umarnin Allah da ya zartar zai faru a duniya su iku wa karru lillahi sajida sai su sume mala'ikun su faɗi suna yi wa Allah sujada fa yakunu awwalu man yarfa'a ra'sahu jibril alaihi salam mala'iku wanda zai fara daga kansa bayan sun suman bayan Allah ya damu da nutsuwa su da zai fara tashi shine mala'ika jibril alaihi salam fayukallimuhu Allah min wahayi sai Allah yi wa mala'ika Jibril magana da wahayi bima arada cikin abin da Allah yake so ya faru sai shi kaje ai kaza ya faru sun me muru Jibril alal mala'ika sai mala'ika Jibril taho daga Allah daga inda Allah ya bashi sako iya tahowa iya haduwa da mala'iku iya haduwa da mala'iku kullama marra bi sama duk saman da mala'ika Jibril ya zo zai wuce wata sama sa'alahu mala'ikatuha sai mala'iku sun musu tambaye shi ma za ka da rabu ubangijinmu me yake za a yi ubangijinmu me zartar me zai ba an gane ku ya jibril jibril me ubangijinmu ya zartar ku me zai ba fa yaqulu jibril qala al-haq sai jibril ya ce ubangijinmu ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyu al-kabir ubangijinmu shine al-ali madaukaki al-kabir ko mai girma fa yaqulu kulluhum mithlu ma qala jibril dukkan mala'iku sai suna faɗar kwatankwacin abin da mala'ika jibril yake faɗa alaihi salam fayyanta yi jibril bil wahayi sai mala'ika jibril ya tike da wahayin da aka turo shi ila haisu a marahullahu abda wajen a wanda ubangiji ya umarce shi mai girma da baya ana fahimta yasa dama ake ce masa shi mala'ika jibril shi ne sahibul wahayi dukkan wani aika da allah zai wa annabi tun daga annabi adamu to malaika jibril ke aikowa an fahimta har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na na Maryamu a lokacin da za ta haifa annabi Isa ai malaika jibril ka turo mata fa arsalna ilaiha ruhana fatamathal laha basharan sawiya aka aiko mata ruhi mu shine malaika jibril alaihi salam da yazo yake cewa ina miki albishir ya gulamun zakiya qala inna ma ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulamun zakiya ni jakadan Allah ne zuwa gunki ana miki albishir zaki ai fada tsarkakakke sai ce anna ya kudu li gulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aku baqiya ta ina zan hayo yaji na maryam tunda ya zo mata a surar dan adam a lokacin ba da zama malaika ba ana gani ta ina zan aihu namiji bai taba kusanta ta ba kuma ni ba karuwa bace ba mutum yarba ba zan ta ya zan haihu sai ce qala kazaliki qala rabbuki huwa alayya hayy haka nan ubangijinki ya ce haka kuma ya zartar kuma wannan abu ne mai sauƙi a gosa magana ta kare aiki an gama kawai daga nan kafin ka ce mai hega juna ya bayyana cikin da na maryam kafin ka ce kaza sai ta haihu duk fa cikin minti kaza ta fito daga masallaci ta je bayan gari za ta yi wanka ta dawo masallaci ta ci gaba da hidimarta sai ga wannan kaddara ta faru shi ne take cewa ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasayan mansiya ko wa kuntu nisyan mansiya don an karanta da ya kai tona ya shiga uku na ajita dama na mutu kan wannan lokaci dama mutuwa ta sami na zamto an manta da ni ma an bato na ma an daina na mutu an manta da ni domin ta baro mutanenta kuma tana masallaci a matsayinta na mai hidima wa masallaci ta fito kuma ta dawo da ɗa jariri da wani irin magana za ta yi musu dama kusan ustazai da baki jini ko ko ba ka bane kowa sai ci karansa ya kwana lafiya amma ustaz bai sai ba ai kaza kaza ai kaza kaza ai kaza yanzu ma muke tawa da wannan wake ce mun ga malaman mu an gayyace su wani biki da aka yi a Kano sai karatu shikenan abin ya zama bala'i karatu ba kai ba ba kiɗa aka yi a gumba ba ihu aka yi a gumba a'a karatu aka yi aka haɗa al'umma aka musu wa'azi to laifi ne me yasa suka yi amma za a kwana ana kiɗa kuma shi malamin da shi wanda ya kiɗan kowa ya dahi musulmi ne ko su makaɗin sun ce su ba musulmai ba ne tambayar ku nake musulmi sun yadda su musulmai ne ko ba su yadda ba musulmai ne su ko ba gaskiya ba ne sun yadda su musulmai ne kuma suna saran samu aljannar Allah gowa alkiyama an fahimta to amma menene zai sa wanda ya sako ya san sakon yake ya sani iya sako wanda yake kallon sa ya san sako yake wanda ya gayyato shi ya bashi kudin zuwan ya san sako yake amma wallahi tallahi ba mai cewa kala shiru zagari he ma ana yaba kabu kai ai bikin wani an cika wallahi ai an cika an yi kaza to amma me yasa malami wai zai ce yi wa'azi kaga wannan irin da muna raunin imanin mu har yanzu har yanzu muna da raunin imani kuma su irin waɗannan mutanen har ma in sun ce a je a yi musu wa'azi ya yanci riba yi kuma gaskiya ba ne har in sun ce a je a musu wa'azi ko san dole a faɗa musu gaskiya abu abin da wani zai shekara goma bai ji ba wallahi a lokacin zai ji ba ci riba ba a galabiyarsu ba sa jin wazi ba wallahi ba sa ji in ma masallacin juma'a za je wallahi sai an gama hudu ba ana neman ikama suke zuwa ba sa jin wazi ba sa ji to har aje a ce an gayyato malami an ba shi minti 30 ko minti 40 ya karanta qur'ani ya fassara wannan ba shi mai bane abin abin abin da ne abin alfahari mu ne musulmi to amma abin ya zama magana kuma ai kaza kaza sun je kaza ai ga suna ana daukan hoton su ana nuna a waya ko musulmin ne yake wannan kuma domin rauni da ma rashin da ma bai sama idai da sama rayuwarsa Allah sauka ana fahimta sai malike cewa a mala'iku gaba daya an mala'ikar jibril ya zo wucewa sai suna tambayarsa me ubangiji mu yace sai ya ce musu qalul haqq ubangijin mu ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyul kabir ubangijin mu shine al-ali madaukaki al-kabir ko mai girma fa yaqulu kulluhum mislu ma qala jibril dukkan sai suna faɗar kwatan kwacin abin da mala'ika jibril yake faɗa an gane ko fa yantahi jibril bil wahyi ila haisu amarahu Allah azza wa jalla sai mala'ika jibril tike wahayin sa abin da ubangiji ya bashi umarni in halakarwa ce yaje to halakarwa za a yi in wahayi ne zai kaiwa wani annabi in yaje wahayin zai faɗa in kaza ne kaza ne in kaza ne kaza ne in dai yaje to al'amari ya riga ya gane ana fahimta nana maryamu da ta zo wajen su to sai ubangiji yake cewa zan baki mafita kada ja'ala rabbuki ta take sariya karki damu Allah ya ce karki damu Maryam zan baki mafita mafitar shine idan kin je an tambaye ki ki ce inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya duk wanda ce Maryam ya haka da ina muka wannan dan daga ina kike ce a ni yau na yi alƙawari ba zan yi magana ba na yi azumi magana wani Allah ne goya mata wani Allah ne ce duk ɗan tsegumin da ya zo ya tambaye ki Maryam daga ina wannan dama ciki gare ki dama kaza kaza kaza yake ce a'a ni yau ba na yi alƙawarin ba zan yi magana ba ga wannan ku tambaye shi fa asharati ilayhi ki nuna masa jaririn gashi nan ku tambaye shi ya ce ƙalo kai fa nukalli mu man kare bil mali sabi yaya za za ki rena mana hankali ki ce mi magana da- da- dan jariri wanda yake zana ki mana magana dama kina fasikanci dama ka a'a kai ta nuna shi dai fa ashara ce dai ya za mu yi magana da wannan annabi isa sai ce inni abdullahi wannan shine kalmar da annabi isa ya fara faɗa a duniya kuma bible kafin a canja shi the new testament da old testament wallahi kafin a canja shi wannan kalmar ce abinda annabi isa ya fara faɗa inni abdullahi ni bawan Allah ne bai ci ne dan Allah ba farkon magana sa duniya ke a tani likita ubangiji na ya bani littafi waja'alani nabiyya kuma ubangiji na ya sa ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kunt kuma ubangiji na ya sanya ni mai albarka ne a duk inda nake wa auha wa awsani bis salati waz zakati ma dutu kuma ubangiji na ya mun wasiya na tsaye da sallah na bada zakka matukar ina raye wa barran bi walidati kuma ubangiji na ya ce nayi wa yata mata biyayya nayi wa mahaifiyata duk yadda za a yi na mata da'a da biyayya an ce annabi isa sai yana nan maryamu ta mai a talle ya dora aka iya yawo iya sayarwa duk duniya shi kadai zo duniya ta wannan hanyar kuma annabi ne ko manzon Allah ne amma domin biyayya ga mahaifiyar sai ta dora mai talla aka iya yawo iya sayarwa an fahimta domin su ne makwafinmu wajen yadda suke da alaka da mahaifinsu amma yanzu kana nan matarka ma ta fi jin daɗin kakan yatimarka kai wani ba wani bazawar aikin banza aikin wani wani budurwarsa ma kafin ya aure ta sai ya mata hidimar da uwarsa a shekara ba zai mata hidima kuma iya nan sai ina zai gara yau albarka rayuwarsa ba zai gani ba wallahi ba zai gani ba so daga mahaifa annabawa su ma kansu duk da jirinsu a gun Allah to suna yi wa mahaifansu biyayya suna yi wa mahaifansu biyayya an gane da kyau ko Allah ya san mu da shi fihi masail akwai masail cikin wannan babi al'ula tafsirul aya mun ji fasarar waccan aya cikin sutu saba hatta idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalul haqq wa huwa al-aliyyul kabir الثانية مسألة نبي ما فيها من ال آه من الحجة على إبطال الشرك أتكلم واتن آية أكوي hujja ta ɓata shirka ma'ana da ruguza madogarar shaidanu wajen jiyo labari na gaibi khususan ma ta'allaka ali salihi musamman abin da yake ratewa ga mutanen kirki mutanen kwarai وهي الآية التي قبل وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشجر الشرك من القلب وأن سمع ما لم يسنش وچن آية تشكين سورة سبع ina ce ayar da take yanke jijiya ta bishe shirka a zukatan mutane ai asalin shirka ne gata duk wanda shi- boka ya mai da himu shirki to wannan dalilin ne ya faɗa mai magana ya ga ta ya haka ta faru ko to ga inda ake magana can in sun jiwo magana a sama guda ɗaya ta gaskiya sa kwaɓa ciɓa da ƙarya ɗari kuma ƙarya suke yi kaga duk mai hankali ya ji wannan inda musulmi ne to ya san duk abin da zai boka zai boka zai gaya masa ƙarya ne kuma in ma ya faɗan abin ya faru ai ba shi yasa ya faru ba ai. ga inda suke jiyo can nan kuma haka bane daga sama suke jiyo ba wai bokan bane ya sa abin ya faru in ma ya faru daga sama ya jiyo abu ana fahimtar wannan to wannan shine ayar da ke yanke jijiya ta bishiya ta shirka daga cikin zuciyar mutane as-salisa na uku tafsir qaulihi ta'ala qalu al-haq wa huwa al-aliyyul kabir fassara wannan qalu suka ce al-haq ubangijin mu ya faɗa gaskiya ubangijin mu shine ali madaukaki kuma kabir mai girma ar-rabi'a sababu su'alihim an zalika dalilin tambayar su game da wannan me ubangijin mu yace ma za qala rabbukum lokacin sun sume suna tsoron Allah sun je sama tana girgiza idan ubangiji ya zata da hukunci alkamisa anna jibril alaihi salam yujibuhum ba'da zalika bi qawlihi malaika jibril zai amsa musu da fadin sa bayan wannan zai ce kaza kaza kaza Allah ya ce kaza ne zai faru su wani za su yi kudi su wani za su tsiyace wani zai mutu za a yi wani za a yi kaza za a yi kaza duk abin da Ubangiji ya zartar to sai mala'ika jibrili na faɗa wa mala'iku ana fahimta sai kuma shaidarun a lokacin su kasa kunne suna ji asadisa zikiru anna awwala man yarfa rasahu jibril bayan mala'iku sun sume duka sun suma wanda zai fara daga kansa a cikin su ne mala'ika jibril as-sabi'a annahu yaqulu li ahli samawat mala'ika jibril yake fadawa wanda suke cikin sammai kulluhum dukkan su li'annahum yas'alunahu domin suna tambayarsa shine shugaban mala'iku gaba daya suna tambayarsa ubangiji mu me zartar me zai faru me zai faru me zai faru as-samina annal ghashiya ummu ahlus samawati kullihim wannan sumewar dukkan mala'ikan da yake sama ya suma dukkan su gaba daya idan sun sume kuma sai mala'ika jibril ya fara daka su at-tasi'a natara a irjaf as-samawati li kalamillah hatta sama tana girgiza hini irjaf sama ta girgiza idan Allah ya zartar da hukunci domin tsoron Allah suke ku duba bayan mutane wuta duk balbalin bala'i irin na wuta ta kone ɗanye ta kone bushashe ta kone mere ta kone mararai amma lokacin da mashirikan lokacin annabi ibrahim a.s. da suka haɗa wuta ganga-ganga aka jefa annabi ibrahim a wutar kafin ya fada tsakiyar wutan sai Allah ya kira wutan da kansa ya ce ya naru Allah ya ce ya ke wuta kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke zama to mai sanyi sanyin ma mai aminci amma ga annabi ibrahim alayhi haka Allah ya biya wuta wannan sawa kafin annabi ibrahim alayhi salam ya ji fada wutar to wala har gunda zai fada wani tsarran dausayi ne suke fitowa go gashi dai wuta ce take ci a bayansa amma inda yake domin ni'imar mu hacciyawa ma fitowa take kun fai kun kenan wuta duk yanda zaka ce mata da taurin kai da kone kaza gayi ubangiji ya faɗa mata magana kalma daya tare suna ta ji magana ubangiji ta to kai ubangiji nawa ya sako nawa ya aikowa baka yi ba sako nawa ya ce kai ka kaki sako nawa ya ce kar kai kuma kai ga wuta dai lokacin da ubangiji ki zama mai sunni akai an ci a rannan ma malamai suke cewa malaman tarihi a wannan yinin da aka ta faru an ci wallahi ko girki da wuta ba yaran nan ba kowace irin wuta ba ta kama in ka zo za ka ɗan dafa tuwonka ko da maminka wala wuta ba ta kama ba sai dai faro-faro aka dinga shi haka aka wuce amma a lokacin da da wutar lantarki wala ba su kama ba domin ta ji ubangijinta ya mata magana amma kai da ni saƙo nawa ubangiji ya yi kuma hasali ma ga ƙur'ani mai sura 114 mai ayoyi 6,218 ko da 20 da wani abu bisa ikilafatar wayat mai izifi 60 mai juzi'i 120 an saukar da yi tsawon shekaru 23 amma duk makasudin saƙon damu aka haifo saƙon duk abin da ke cikin ƙwar'ani saƙo ne Allah ya kuma duka ko mu yi ko a ce kada mu yi ko a faɗa mana labarin mu an su don mu ɗau izina in mutanen kirki ne mu kwaikwayo su in mutanen banza ne mu guje su duk abin da ƙur'ani zo da shi kenan duka saƙo ne Allah ya turo zuwa gare mu amma wace aya ce a ayoyin ƙur'ani duka ka ji an karanta ma ta jira a zuciyarka ka ji kari suna kayar da e kai bawon Allah ne ka ji tsawa da ubangiji misali ga abin da yake kusan rayuwa tana ta'allaki da shi kamar kasuwanci ubangiji da yake magana kan mu'amala ta riba akan kasuwanci ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin yace fa in lam tafa'alu fa'azanu bi hadmin min Allah wa rasul da ya ce ku bari ba ku guje ta kar ku haɗa harka da riba ya ce to ga sabo ku ji in dai kuka daina cin riba to ku shirya da ni da manzon Allah za mu yake ku ji Allah za mu yake da ku kun ga aikar mata girma yanzu ko DPO jihar Gombe ce za su yaki da kai za ka kai labari dai ai ba ka kai labari ba DPO ko kuma shirin yan sanda to Allah ne yace zai yaki da kai maciri ba da manzon Allah da Allah suna gefe kai kana gefe guda to amma har yanzu nan ana ciri ba kan su ko musulmin wanda suke yadda da ƙur'ani suka yadda da azumin da zuwa saudiya da komai kuma da ƙur'anin ana karanta musu ana fasa su naji amma sun fi su da cirewa amma ga wuta ta ji kalmar allah guda ɗaya ta risina ba ta yi abin da take da ana fahimta abu na biyu ku duba haɗari irin na iska da za ta iya ɗaukan mutum in har bai da control ta kai shiga halaka annabi yusuf alaihi salam an jefa shi a rijiya yan uwansa da aka jefa shi a rijiya ba zai iya sarrafa kansa ba amma sai Allah ta'ala yi wa iskar magana ya shiga bawa na can a kula da shi a cutar da shi wallahi an ce mala'ika da ya zo tarbi annabi yusuf an ce da ka san mutum aje a zo da shi akan kujera cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba abin da sani shi rijiya aka je bai ba kurruma rijiya amma Allah yayi wa iskar da take tafiya da hitsawa ta yi hankali annabi sa ne abu ko bai cuto ko farce su bai cuto ba to haka ka duba sama wanda Allah ya ce la kalqus samawati wal ardi akbaru min kalqin nas halittar samai da kasai wa zai hada su da halittar mutane in girma ne in menene to amma Allah ya zartar da hukunci sama ta girgiza dan tsoron Allah to amma da ni da kai an karanta mana Qur'ani idan mu koke zo bai ba wannan kalmar mace da yan gobe mu koke zo idan mu koke zo bai ba an karanta mana Qur'ani tun daga bakar hannasi idan ka ibin to ina imani ana ne ana fahimtar wannan so daga wannan shi ne irin karatun da ya kamata mu ɗauka ana in an ce sama ta yi girgiza to saboda mai ta yi girgiza tsoron Allah ne tana tsoron Allah kada ya fishi da ita amma mu ga abubuwan da ubangiji ce abu kaza ba na so abu kaza na yi fishi da shi abu kaza na tsire amma wala ɗan adam sai ji aikata iya ji iya gani ku duba luwadi jarima ta libadi wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna magana da mala'iku mala'ika jibril sai mala'ika jibril ke cewa da shi ya rasulullah mu fa duk inda ake luwadi to mala'iku ba su zama gudu duk inda ake luwadi mala'iku ta yi suke sai annabi muhammad ke tambayar mala'ika saboda me suke tashi sai ke cewa a gaban mu fa Allah ya halaka da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce faj'alna 'aliyaha safila aka cicciko garin tun daga ƙasan bakwai aka har gutso shi aka yi sama da shi aka kifo su gaba daya ya ce a gaban mu aka yi yasa muke jin tsoron duk inda ake luwaɗi kada Allah ya maimaita irin wani azabar abu yasa wala muke tashi muke guduwa amma ɗan adam yau ne zai jefa jefa kasa cikin wannan bala'i a cikin wannan masifa da mala'ika ma abin da ya gani ya faru baya so ya ƙara gani da idansa amma yau wa'azi nawa ake akan luwaɗi amma ya ke ba ne domin boka ya sa wa su yi wa su ana ce an basu ba za su zama ba za su zama kamar ba kuma musulmi masu sallah duk abin da ya rayuwar ta mata guda na kenan ya sa ba inda za ka taɓa ka ga lafiya ka rabu abu shi duk inda kake tunanin lafiyar to lai ba da jago domin saban Allah ya riga ya cika duniya ya sa wahala kam sai dai wanda Allah ya so ya sauke wahala amma duniya a samu kwanciyar hankali na da ba zai yi ba zai yi ba in ka ga an dawo an nutsu to an daina zafin Allah ne shi ne kawai hanyar da za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ana fahimta Allah samu da ce sai malik ke cewa a sama ta girgiza domin jin maganar Allah subhanahu wataala na goma anna jibril huwa allazi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah mala'ika jibril alaihi salam ne zai je da ya wahayi ƙarshe zuwa ga inda ubangiji ya umarce shi duk inda Allah ya ce aika zanto mala'ika jibril ne mai zartarwa shi ne mai zai je a zartar da abin da Allah ta'ala ya ce a zartar alhadiya ashara na goma sha ɗaya zikiru istiraqis shayatin an ambaci satar ji da shedanu suke sa hau hau ha sama su jiyo maganar mala'iku su yi kasa mun ji wannan isar ko asaniya ashara na goma sha biyu sifatu rukubi ba'dhum ba'd yanda ma suke hauhawa din wani ya hau wani wani ya hau wani har su je sama shi ma sai da muka ji a karatu ɗaya ya hau ɗaya ɗaya ya hau ɗaya har sama domin Allah ya ba su za su iya sarrafa jikinsu wajen wani as-salisa ashara na goma sha uku irsalu shuhub in sun hau sun hau sun hau sai Allah ya turo musu tauraro mai kuna sai ya kone su gaba daya ana ana gada ko shine wannan faja'alna arjumul lishayatin na goma sha hudu annahu taratan yudriku shihab qabla an yulqiha in sun dauko kalmar kafin je su fada wa bokaye da yan tsafi sai wannan tauraron yaje halaka su wa taratan yulqiha fi uzni walihi min al-ins qabla an yudriku wani lokacin kuma zai je ya rada wa bokan ko matsafin kafin tauraron ya sani ana fahimta wani lokacin sun dauko magana kafin je su fada sai a kiro wannan tauraron ya bari su gaba daya wani lokacin kuma za su samu dama zai su fada bokaye alkamisa ashara kaunul kahin yusaddiqu ba'dul ahyan kasancewar boka za iya gaskata shi a wani lokacin in yayi dace da abin da shedanin ya jiyo daga sama yazo ya fada masa zai yayyuwa yauki zai yayyuwa as-sadisa ashar na goma sha shida kaunuhu yakdhibu ma'a mi'a kadiba gaskiya daya da shedani zai zo ya fada wa boka to sai ya cakuɗa ta da ƙarya dari as-sabiya ashara na goma sha bakwai annahu lam yusaddi wa kadhibuhu illa bi tilka al-kalima allati sumi'at min as-sama duk ƙaryar da boka yayi musamman ga masu ta'ammuli da bokan to ba sa ta shi saboda me saboda sun tabbakin wata kalma guda ɗaya ta tabbata da gaskiya ana gane ku sun ji kalma guda ɗaya ta tabbata da gaskiya shikenan kuma duk abin da ya faɗa ba ƙarya bane ba za su yi ba asamina ashir na goma sha takwas ƙubulun nufusul batila ko kuma ƙubulun nufusul albatil a kaifa ya ta'allaku na biwa hidatin wala ya atabiru da biya ya ce ƙubulun nufusul batil yadda rayuka suke karɓar ƙarya ita ce albatil ɗin ta dinga karɓar ƙarya a gun bokaye da matsafa an gane ko kaifa yake da taya ya ta'allaku na bi wahida za su ta'allaka da kalma guda daya amma wala ya attabiru na bi mi'a ba sa kula da wannan guda ɗarin ta ƙarya is dau ɗaya da suna kula da ita a dinga halakar da su a kanta amma guda ɗarin da ke duk ƙarya ce ba za su kula da ita ba at-tasiya ashara na goma sha tara kaunuhum yarka ba'dhum min ba'd tilka al-kalima wannan kalmar da suka jotin daga sama wajen mala'iku to na ƙarshen saman zai faɗawa na ƙasa da shi shi ma ya faɗawa na ƙasa da shi shi ma ya faɗawa na ƙasa da shi har a zo kan na ƙarshen ƙasa shi kuma gini zai je ya faɗawa bokai sai ya faɗawa shi ɗau da bokai ana fahimta wai hafa zuna ha wai su dillu na biya wannan kalma guda ɗaya da suka jiyo ta mala'ika ta gaskiya ita za su kiyaye kuma da za su dinga kafa dalili da hujja al-ashrun matsala mai namba ta 20 isbatu sifati khilafan lil ash'ariyya al mu'attila ko al mu'attala akwai tabbatarwa da Allah sifarsa sabanin ash'ariyawa wanda suke korewa Allah sifa akwai siffa wanda Allah ke tabbatarwa kansa ko manzon Allah ya tabbatar to wajibin ahlus sunna ne su tabbatarwa da Allah siffa amma ash'ariyawa ba sa ba sa yadda an ganci Allah iya ji ko iya da hannu ko iya da kafa su ba sa yadda da wata wannan kuma kuskure ne ba daidai bane al-hadiya wal 20 ne 21 at-tasrihu anna tilka ar-rajfa wal ghash khawfan min Allah azza wa jalla yanda sama za ta girgiza din nan da yanda mala'iku za su sume duka wannan iya faruwa ne dan tsaba tsoron Allah subhanahu wa ta'ala tsoron Allah suke yi tsoro ne yake cika zuciya su yi su wannan asaniya wal 20 22 annahum aykiruna lillahi sajida suna faduwa su yi wa Allah sujada an gane ko ina yakiruna lillahi sajida in wani abin mamaki ya faru ko wani abin tsoro su faɗi su Allah sujada an gane ko wa yakiruna lil adkali sujada suna faduwa da nan gobin suna yi wa Allah ta'ala sujada suna kuka suna yi wa Allah sujada domin tsoron Allah subhanahu wataala amma kai da adam baka yi a dinga ma ba ma wani ma ka zama da yin izini ko abin wasa Allah ta'ala ya samu dace to mun zo gaba da zamu tsaya akan ta insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu dadansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu guje mata mana rabon Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya mana albarka a gidajen Allah ta'ala ya mana albarka a rayuwar mu Allah ta'ala ya mana albarka a gonakin mu da gidajen mu da kasuwannin mu ya rabbal alamin Allah ta'ala mana rabon ka alkhairin duniya da lahira Allah ta'ala mana neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala mu roƙonka dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ta'ala abin da muka sa gaba da nema abun ka na alkhairi Allah ka biya mana shi abin da ya doso mu na shari kuma Allah ta'ala ka tsare mu gaba daya Allah ta'ala mun roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya duk inda fitina take Allah ta'ala ka tsare mu daga amkawarta Allah ka tsare mana ayyukanmu na alkhairi Allah ka raba mu da rubi shida Allah ka raba mu da rushewan aiki Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ta'ala wannan kuncin rayuwa da ake cikin sa da tsadan rayuwa Allah ka mana karshen sa Allah wannan musiba Allah ka zuba mata ruwan sanyi da kanka ya Allah Allah kai ne mafi sani inda matsalar take Allah ka turbushe wannan matsala ya Allah Allah ka damar da nutsuwar mu da kwanciyar hankalin mu ya Allah Allah ka yassare mana wannan rayuwa ya Allah abin da ya jami mu ya fi karfin alaka mana maganin shi duk wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kuma gidansa lafiya ladan da ake samu wajen karanta addini da alqur'ani Allah ka bamu wannan lada Allah ka samu na cikin masu rabauta da ladan da ake samu wajen karatun addini Allah ta'ala mu roƙonka ka mai da mu gidajen mu lafiya wanda ya asasa wannan masallaci Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya karba ayyukansa na alkhairi Allah ya yafi masa zunubansu da namu mahaifansa Allah ya ci kansu ya gafarta musu da namu gaba daya zuriyarsa Allah ta'ala ya sanya musu albarka da mu namu gaba daya hanyoyin samun su Allah ya sanya musu albarka Allah ya bashi tsaro da kariya daga dukkan cutarwa da mu duka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh